الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka cikin wannan wata mai albarka wato wata ramadan wanda yau 25 ne ko ga wata ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta 1442 kunga 25 gobe jibi sai mu daure karatu ke sai kuma inda kwana allah madaukaki ya kai rayuwa baɗi mu sake dawo gashi allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato masjidi sunna da yake titin sardauna cikin garin azarai a jihar Bauchin Najeriya. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imarsa da ya dawamar da ita kanmu har zuwa daidai wannan lokaci wato ni'ima ta musulunci. Kana muna gode masa da ya ba mu dama muke taruwa don sauraron wannan alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa da kuma ƙarin bayanai da ɗaya daga cikin ɗalibansa mai suna malam aliyu albami yewa littafin ya ambace shi da suna ibahul ma'an shi ma Allah maɗaukaki ya saka mar da mafi kyawun sakamako kana mu da muke taruwa don mu karanta da waɗanda suke taruwa don sauraro a gabanmu da waɗanda suke sauraro a kafofin watsa labarai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkur'ani ya zama ceto a gare mu a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu sada jiya mun aje karatu daidai kan aya ta 60 a wannan sura mai albarka don haka matashiyarmu yau ita ce aya ta 61 Allah malaukaki ya datar da mu na amara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار mm.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار mhm.
أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار haka إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Allah ya raba mu da husuma irin قل ta yan wuta إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار rabbus samawati رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار qul قل هو نبأ عظيم antum أنتم عنه معرضون mhm.
ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون in إن yuha يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين na'am to bari ku ji abin da Allah madaukaki ya ce Allah madaukaki ya ce qalu aiban wato suka sake cewa waɗanda suka shiga wuta ke rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fa suka ce ya Allah duk wanda ya gabatar da mu ko ya gabatar da mana abin da muka yi ya kawo mu ga shiga wannan azaba ta wuta Allah ka ƙara masa azaba ninkin balinkiya ay mithlu azabihi ala kufrihi kwatankwacin azabar da za a marta kafircinsa to sai a ninka masa finnari a cikin wuta kama fi kaulihi ta'ala tamfar yadda ya zo a cikin fadin Allah madaukaki da ya ce ƙala dukulu fi umamin ƙadkalat min ƙablikun minar jinni wal insi finnar Allah madaukaki ya ce suka ce udukulu fi umamin ku shiga cikin al'ummatai ƙadkalat min ƙablikun wadda suka wuce suka shuɗe tun gabanin wannan al'umma ta ku min aljinni wal insi al'umatan na ainihin wato aljanu da mutane finnari cikin wuta kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da al'umma ta shiga wuta in ta ga yar uwarta a cikin wuta sai ta tsine mata albarka saboda bata shiryar da ita ba taya taya ta bata suka yi hatta idan daraku fiha jami'a har sai lokacin da suka haɗu a cikin wutar jahannama baki ɗayansu qalat ulahum li ukhrahum qalat ukhrahum li ulahum wato sai ainihin wato na ƙarshen sai su gaya wa na farko ma'ana wa'anda suka yi biyayya akan bata sai su faɗa wa wa'anda suka bi rabbana ha'ula'i adalluna sai su nuna su su ce ya ubangiji waɗannan su ne suka batar da mu fa'atihim azaban dhifan minan nar ka ba su azaba ninki daga cikin wuta qala li kullin dhifun Allah sai ce kowanne da ku da su kowa za a ninka masa azaba walakin la ta'lamu sai dai ku ba ku sani ba daka idan mutum ya ga kansa a wuta ya biye wani kare ce wai azabarsa za a ɗauka a baiwa wancan in ma ya yi addu'a a daɗa mar shi ma daɗa masa za a yi domin ai Allah bai aiko su zuwa gare shi ba annabi ya aiko musu haka sai suka ce wa qalu ay al kufaru wa hum fin nari kafirai suna wuta sai su ce malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al ashrar me yasa bamu ga wasu mutane ba waɗanda lokacin da muke duniya muna irga su cikin ashararai cikin mutanen banza cikin marasa mutunci yau ga mu a wuta su ba mu gansu ba attakhadnahum sikhriyan shin mun rike su da ba'a ne ko izgili bi kasri sini sikhriyan wa qura bi dhammi sukhriyan ke lamba ta ɗaya ne ta biyu ce wato qara abu ja'far wa nafi wa hamza wal kisai wa khalab bi dhammi sini wannan su suka karanta da dhamma asini sukhriya wa qara al baqul bi kasriha sauran kuma sikriya aikun na naskaru bihin fi duniya wanda da muke musu izgili a duniya waliya lin nasibi au ai am an faƙabtumu haka ne ba? na'am a mafuduna haka yi su rasassu ne ma'ana babu su faƙadu kenan am zagat am humul abasar ko maganninmu wato jam'i ne na idanuwa ko idanuwanmu ne suka karkace ba mu gansu ba falamtara hun ba ta gansu ba wa hun fuƙara'ul musulmina su ne faƙirai na musulmai fi kulli wakatin wa makanin a kowane lokaci a kuma kowane wuri saboda yawanci masu shiga wuta manyan mutane ne masu shiga aljanna talakawa ne amma ba in sun bi Allah talakan da ya bi Allah ya yi haƙuri da talaucinsa to yana aljanna da ka sai su ce a kowane lokaci a kuma kowane zamani za ka ga waɗannan su ne talakawa sun ma'akaba ta'ala an zalika wa ƙala sai allah maɗaukaki ya taƙibi a kan haka ya ce mi inna zalika la haƙƙun lalle wannan gaskiya ne wajibin wuƙu'uhu dole haka sai ya auku wahu ta kasu mu'ahalin na shi ne husuma da jayayya da ‘yan wuta za su fi ha bainahu a cikin wuta za su yi husuma tsakaninsu kamar ta kaddam fi ma bai na hukum cikin abin da yake tsakaninsu kamar yadda ya gabata sun ma'amara ta'ala nabiya an yi akida lil kufari al'inzara bi tauhidi sannan sai allah ya umarci annabi ya karfafa wa kafirai ya kira su ya musu inzari su kaɗai ta allah faƙala ya ce ƙul ya muhammad liƙaumika ya muhammadu ka gaya wa mutanenka inna ma ana mundirun ko ku sani kawai ni mai gargadi ne mukawifin bin nari ina gargadin wanda bai imani ba to a gabansa akwai wuta wa ma min ilahin illal wahidul qahhar illal wahul wahidul qahhar ko wa ma min ilahin illal lahul wahidul qahhar babu abun bauta sai Allah makadaici marin jaye ai alkaharu li khalqihi Allah ya rinjaye dukkan halittarsa ba wanda yafi karfin Allah ko akwai babu rabbus samawati wal ardi wama bainahuma Allah da ake gaya muku shine ubangijin sammai bakwai da ƙasa bakwai da abin da yake tsakanin su al-aziz kuma mabuwayi ne al-galibu ala amrihi wanda yake da galaba akan lamarinsa al-ghaffar kuma mai yawan gafara li auliya'ihi ga masoyansa Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallama kullahum ya Muhammad ka ce da su ya Muhammad huwa ai al-ikhbaru bi takasum ahlin nar wannan labari da aka bayar na husuman da yan wuta ke yi allazi akhbartahum bihi wanda ka ba su labari da shi naba'un azim labari ne mai girma khabarun azimun min maknuni ilmul gaibi daga cikin abin da yake kasantacce na ilimin gaibi allazi la yu'rafu illa bil wahyi min Allah wanda ba za a taba sanin sa ba sai da wahayi daga wajen Allah antum anhu mu'riduna ko kuma kuna bijirewa ba kwa son wahayi ai la tu'minuna bihi ba kwa ba da gaskiya da shi wala tusaddiquna ni fihi ba kwa gaskata ni cikin sa wa huwa mithlu ikhbari bi takasumi al malaikati fi khilafati adama lil ardi malaiti wannan kwatankwacin labari ne da aka bayar na husumar da mala'iku suka yi akan kalifancin da annabi adam zai yi a ban ƙasa allazi akhbartuhum bihi fi awwal al-amr wanda aka ba su labari a farkon lamari ma kana liya min ilmin bil mala'i al-a'la ba ni da ainihin wani ba ni da masaniya dangane da al-mala'ul a'la an aka ce mala'ul a'la ana nufin mala'iku da ainihin annabawa ai al-mala'ikatu ka gani ko idh yaktasimuna yayin da suke husuma min shani adama akan sha'anin annabi adam hina qala Allah ta'ala inni ja'ilu fil ardi khalifa yayin da Allah ce zai sanya khalifa a ban kasa in yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin ba komai ake mun wahayi ba face ana mun wahayi cewa kawai ni mai gargadi ne bar gargadin kuma bayyana ne bayyanar izari walamma ashara ta'ala ila takasumul mala'ila takasumul mala'ika yayin da Allah madaukaki yayi nuni zuwa ga husumar da mala'iku suke fi jali adama khalifatan fil ardi wajen sanya annabi adamu khalifa a ban kasa wa anzala lahu hadha al maqam al ilahi da yadda Allah ya saukar da shi a matsayi na ubangiji iz allamahu al-asma'a kullaha yayin da Allah ya sanarce shi sunaye duka shar'a yubayyinu kayfa nata natajannabu ne ko natajad min zalika adawatun baina adama wa baina iblisu shaytan to kuma sai Allah ya shiga yubayyinu yana bayani kayfa natajad min zalika adawatun abinda wannan din wato Allah ya baiwa annabi Adamu ilimin sunayen abubuwa wannan da Allah ya bashi ilimin sai kuma shedan ya shiga adawa da shi tsakanin annabi Adamu da Iblisu shedan allazi la yazalu yuharibu bani adama min nizamil ilahi si shedan ba zai gushe ba yana yakar ƴaƴan annabi Adamu wannan haka tsarin ubangiji yake allazi sharrafa Allahu bihi aba'ahum abahum adama wanda da ilimi ne Allah ya daukaka babansu annabi Adamu fa kala sai ce wa kurku shigaba إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين sai yaya قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي mhm أستكبرت أم كنت من العالين qala قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين mhm قال فاخرج منها فإنك رجيم wa inna وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين mhm قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون mhm قال فإنك من المنظرين zuwa yaushe إلى يوم الوقت المعلوم to kun ga sai Allah madaukake ce id qala rabbuka lil mala'ikati ka ambaci lokacin da ubangijinka yace wa mala'iku inni khaliqun basharan min dini ni mai halittar mutum ne daga laka turbaya wa huwa adamu wannan wanda za a halitta shine annabi adamu tun gabanin a halitta shi Allah ya faɗi zai halicce shi kama ƙala Allah ta'ala ko kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce inna matsala isa inda Allahi ka matsali adama misalin annabi isa ɗan maryama a wajen Allah kamar misalin annabi adamu ai isa yana da mahaifiya amma bai da mahaifi ko to annabi adamu yana da mahaifi yana da mahaifiya to kaga an an yi misalin abun mamaki da wanda ya fi shi ban mamaki domin shi da mahaifiyarsa shi ko ba mahaifi ba mahaifiya daga yumbu ko laka aka yi shi khalaqahu min turabin kaji Allah ya halitta shi ne daga turbaya sun makala lahu kun faya kunu sai Allah ya ce masa kasance sai ya ta kasance fa'iza sauwaitu wani faktu fihi min ruhi Allah ya ce in na daidaita ai atmamtuhu na cika halittarsa wani faktu fihi min ruhi na gudanar da ruhi na a jikinsa ai a ruhun lazi ana khaliquhu wa maliku ran annabi adamu Allah shine ya mallaki ran kuma shine ya halitta shi da kanin fasara hayyan ya zamme rai wa idafatu ruhi ilayhi tashrifan li adam yadda Allah ya raba ran zuwa gare shi wa nafaktu fi sai ce min ruhi to wannan wai don girmama annabi adamu wa ruhu jismun ladifun shi rai wani jiki ne mai taushi ya haya bihil insanu da shi ɗan adam yake rayuwa bi nufuzihi fihi idan an zartar da shi a cikin mutum amma ba wanda ya san inda rai yake ko likita ya san wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila wato wasu sun zo suna wa annabi tambaya wai ya muhammad shi rai kan a jikin mutum a ina yake ne yaya rai yake allah sai ya bai manzon allah sallallahu alaihi wasallama yadda zai amsa wannan fatawa yadda zai amsa tambayar ce kulin ruhu min amri rabbi ka ce rai fa al'amarin ubangiji na ne shi ya san yadda rai yake ko likita wani ma sai ya ɗebe ɗan akwai wanda aka kai shi asibiti likita ya ce i'm sorry ya ba shi panadol a mai da shi gida ya a gurinsa ba zai wuce kwana uku ba zai mutu sai bayan shekara biyar sai suka haɗe da shi a gun daura kore likita ya tiri ya ce kai ne to kai gama rai kasan shi likita ya yadda in ya gaba ka da kaza ba ka da kaza sai ya ce za ka mutu to shi kuma bahaushe da yake mai azanci ne ya ce ciwo bai kawo ajali ciwo bai kawo ajali wani lafiyarsa kalau zai mutu wani mai waka balarabe ya ce kan min saƙimi a shahinan minar jihar da yawa za ka samu marar lafiya mummunan rashin lafiya sai shekara arba'in a kwanci yana ta cuta wa kan min sahihin mata biduni illati da yawa ka samu mai lafiya kakkarfa babu wata illa kawai sai a cire ransa a shi ciwo bin kawo ajali ba bahaushe ya yi gaske to da haka ruhi yana daga cikin lamarin ubangiji shi yasa Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba ba ku komai ba dangane da ilimi ya ku bayin Allah duk duniya ilimin da take takama da shi dan kankani aka jefa mata dangane da ilimin ubangiji kamar ka dauki allura ne ka je ka samu pacific motion ko atlantica ka tsoma allurar a teku ka ɗauko ruwan da yake jikin allura shine ilimin duniya teku ko sauran ilimin na allah wannan shi ma don ka gane wa ma'utitun min ilmi illa kalila ba ba ku ba daga ilimi sai ɗan kaɗan haka su masu ilimin a duniya ba a tinƙaho da ilimi ba a bugan ƙirji da ilimi malamai suka ce alimta kalilan wa gaba anka kathiru duk yadda kai ke da ilimi to dan kaɗan ka sani mai yawa kuma ya faku baka san shi ba in ka ji wani yana kiransa sai ka ga a ashe da sauran aiki ko ba haka aka yi da annabi musa ba aka tambaye shi wa ya fi kowa ilimi a ban ƙasa yana hudu ba a banu isra'ila ya waiwaya ya ga shi ne annabin allah shi ne manzon allah a shi aka saukarwa a taura bai mai da ilimin zuwa ga mai shi ba allah sai ya ga kamar shi ne ya fi kowa ilimi yana raya haka sai allah ya ce masa a akwai wani aiki to shi kuma da ya je akwai wanda ya fi shi ilimi ai bai ga ta zama ba sai ya daure kayansa ya tafi gurin wannan ya tafi nemansa don ya bidi ilimi a wajensa shi ne wahalar da ya sha a hanya suka hau teku aka karya jirgin kuma an ce kare ya fatawa Allah sauƙi to haka ilimi yake ka san kaɗan mai yawa baka san shi ba kowaye kuma da ka kunga anan allah maɗaukaki ya ce inni khaliqun basharan min dinin ni zan halicci mutum daga ainihin laka wa huwa adamu shine annabi adamu fa idza sawaituhu idan na cika halittarsa wa nafattu fihi min ruhi fa qa'ulahu sajidin ku fadi kuna masu sujada a gare shi ai sujudu tahiyatin bil ilhina'i sujadar ta sadda kai ne haka ihina'i in aka ce ihina'i haka ba su jidar ka sa goshinka da hancinka ba an ce wa mala'iku su sadda kai mu kaga a zamanin ma annabi ihina'in ya hannu ku duba shehu usmanu dan hodiyo a littafin sa ce mudulakul ihina'i fi tahiyyati haramun kaɗan saki kanka a ƙasa in za ka gaida wani babba a musulunci haram ne amma wani in yaga mai kudi babba zai dan tsuguna ba babansa bai da sisi sai ya ta matsaurin ido kaga ya bata allah kiyaye wani sahabi na manzon allah sallallahu alaihi wasallama sunansa mu'abu dan jabal annabi ya aike shi da saƙon musulunci zuwa ƙasar yaman bayan ya je ya inda sako ya dawo gun manzon Allah a Yaman sai ya ga suna durkuso a can in za a girma in za a gaisa da babba sai an tsuguna shi ma da ya dawo gun annabi sai ya tsuguna ya gaishe shi sai annabi ya ce masa ya mu'adhu law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min azami haqqihi alayha ya ce mu'adu da zan zan mai ba da umarni a wani ya durkusa ya gaida wani da na umarci mace ta durkusa ta gaida mijinta saboda girman hakkin mijinta a kanta to mata ma ba yadda ta durkusa wa mijinta ba balle kuma wani in ka hadu da mutum assalamu alaikum ka ba shi hannunka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka mar tambaya rajulun minna yalqa akahu ayan haniya lahu kaga ihna'in ke mutun ne daga cikin mu ya hade da dan uwansa zai dan sadda kansa haka kaza ya kala la yace a ayu qabilahu wa yu'anikahu to zai sumbace shi ya hada wuya da shi yace la ayu safihahu zai musafaha yace na'am al musafahatu hasana ka hada hannunka da hannun ɗan uwanka musulmi abu ne mai kyau sai ya ƙara da cewa mamin musulmani yaltaqiyani fa yatasafahani illa an ghafara Allahu lahumu qabla an yatafaraka musulmi guda biyu ba za su haɗu ba ɗaya kawo hannu ɗaya kawo su yi musabaha kafin su sake hannunsu duk za a yi musu gafara akwai wanda kake so a yi gafara irin babanka to ba shi hannunka akwai wanda kake so a yi gafara irin sirkinka ba shi hannunka to mu wai dangi na fulani in kaga sirki shi ma ya sau hanya kai ma ka sau hanya kowa sai ya bar hanya kuma sai a tsuguna wai a kama da su Allah sau ai wahala ne wannan ga hanya kuma a bata hanya kan abin ta ake ko to Allah ya sauke babu karatu an ɗora mutane akan al'adun garg- gargajiya wannan al'adun kuma sun saba wa koyarwar musulunci ƙur'ani ya ce wa idahu yi tumbi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha in aka gaida ku da gaisuwa ku ga yadda wanda ya gaida ku da fiye da wanda ta fitasa ko kuma kwatankwacin yadda ya mutu yanzu muka ɗauka durkuso ne in ɗa ya zo ya durkusa wa uba uba fa sai ya kwanta ya yi birgima ma hayyu bi a sana minha ko in ya tsuguna ka tsuguna ai bai ba da ma'ana ba amma an ce ma assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kaga kayi da wacce ta fita ka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk musulmin da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya cika talatin ne ladansa in ya ce assalamu alaikum goma ne wa rahmatullahi ashirin ne to don me za ka yi da ka kunga musulunci ba to addinin da ya gaya ma yadda za ka tsuguna ka yi fitsari ko ba haya ya za a ce ba zai batu akan gaisuwa ba sai ka zo ka yi abu sai a ce ai marasa kunya ne yan izana ne ba sa durkusa su to wai ce ya durkusa ne eh shi ma mai durkusa in ya ga wani durkusawa zai kaga kura ta ci kura ne ba addini ba Allah kiyaye mu to kun ga anan sai Allah madaukaki ya gwada mana cewa gaisuwar ihna'i ne wa taqaddama annahu sujudun bi amri Allah ka gani wannan sujada ce da umarnin Allah fala man afihi ba a hani ba a wancan lokacin li'annahu hukumun min ahkamihi ta'ala bima yasha domin hukunci ne wannan daga hukuncin Allah madaukaki wanda yake yadda yaso wayanha amma yasha Allah kuma zai iya hanya ga wanda yaso wal mamnu'u irtikabu amalin bil hawa abinda aka hana dai kar kai aiki da son rai la bil huda ba da shari'a ba wa fihi hikmatun a cikin wannan akwai hikima annallah amarana ko bani adama wato Allah ya umarce mu mu ƴaƴan annabi adamu anna abudahu bima qad amara bihi mu bautata masa da abin da ya umarni da shi waja'ala al mala'ikata yaf'aluna bihi ta'zima ko wato sai Allah ya sanya mala'iku suna aikata shi dan girmama shi dan girmama annabawansa tazkiran li ni'matillahi alaina dan Allah ya tunatar da mu ni'imar da ya mana kaga Allah ne wato mala'ikun ne Allah ya ce su wa annabi Adamu sujada fasajada almala'ikatu kulluhum kuma ajma'una duk tawkidi ne da kulluhum da ajma'u in kace fasajada almala'ikatu ai kowa ya gane sai mala'iku suka yi sujada tunda Allah ne ya ce su yi sai ka ce kullum kamar ka ce sarki ya zo sai ka ce da kansa haka aika karfafa takiri ke nan fasajadar mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku baki ɗayansu suke wa annabi adamu sujada fi jali adama khalifa wajen yadda haka ne ko fihi ta'kida nike akwai ta'kidi guda biyu li bayani shiddati da'atil mala'ikati lillah saboda a bayyana mana tsananin yadda mala'iku suke da'a ga Allah wa mukhasamatuhum qabla zalika husumar da suke gabanin wannan hiya fi dalbil hikma wajen neman hikima ne ko hukuncin da yasa Allah ya halicce shi ya sanya shi khalifa fi jali adama khalifatan la lil hasad lahu ba hasada suke mara waye bai sujada ba Allah ce illa iblisa sai iblisu ɗallisu ko abu shaidani shi ne uban duk wani kangararren shaidani abu shaidini ko eh shi ne baban shaidani in aka ce shaidan aljani wadda baya bin allah su ne masu make mutane ala sahihi ko wakila huwa abul jinni aka ce a duk wani aljamma to iblisu shine babansa kaga bambanci shedan kangararren aljani aljan aljan mai imani kana baina baina mi bainal kana bainal mala'ika shi iblisu a lokacin yana tsakanin mala'iku din istakbara sai ya girman kai wa kana minal kafirin ya zan daga cikin masu kafirci fi ilmin lahi ta'ala cikin ilimin Allah madaukaki qala ta'ala sai Allah ya ce ya iblisu ma manaka Allah tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ma manaka an tasjuda ko ya ce ya kai iblisu mi ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannaye na biyu Allah yana da hannu karkace kudura ne hannu yake yana da su ko amma ba a ce sai ka san yadda hannayen Allah suke ba. babu takrifi kuma babu tadili tadili shine ka kore hannaye wa bi'irin mu'addala ga rijiya babu mai jan ruwa ga ruwa a ciki an yi taɗilin ta ke to ba a yi wa in allah ya tabbatar da sifa a kansa ba za ka kore ta ba kai wai don tsoron karka sufanta shi da wani ai halattu hubi ya dayyana halitta shi da hannayena wata wallaitu halka hubi nafsi na dubinci halitta shi da kaina wa haza tashrifun aidan li adama wannan ma girmamawa ne ga annabi adamu fa inna kulla makhluqin tawalla Allahu azza wa jalla khalqahu duk abun halitta da kaga Allah shi ya dubinci halitta shi sai Allah ya ce istakbarta al'ana an sujudi a yanzu kai girman kai gabanin sujudan nan istifhami ne na tawbiki an kunta min al'aliyin ko ka zan daga cikin masu nuna ɗaukaka da girman kai min ƙablin allazi na layan ƙaduna li'amrin la mutakabbiri na ko masu girman kai wa'yanda ba sa jawuwa ga umarnin allah illa ma haɗattu lahum an fusa sai abinda ransu ya zana musu fatakabbarta anin sujudi likaunika minhu sai kai girman kai gabarin sujada saboda kana cikin irin wayancin kala ana khairun min hukum sai ce aini na fi shi alheri wato iblisu ya ce ya fi annabi adamu zama alheri don mai kalakta ne min nari wa kalakta min ɗin ka halitta ni daga wuta shi kuma ka yi shi daga yunku kama fi kauli ta'ala ma manaka allah ta zuda lima amar iz amartu mi ya hana ka kai sujada yayin da na umarce ka qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni na fi shi alheri dan ka halitta ni daga wuta shi kai shi daga laka wa qala ta'ala allazi ahsana kulli shay'in khalaqa Allah shine wanda ya kyautata duk abin da ya halitta wa bada khalqal insana min tin ya fara halittar ɗan adam daga laka saboda annabi adam ai shi ne abul bashari to shi daga laka aka yi shi sun maja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin sai ya sanya zuriyarsa daga ainihin tsantsan ruwan mani shi ne walakantaccen ruwa wa ƙala ta'ala allah malaukake ce walaƙar kalakanar insana min sulalatin min ɗin haƙiƙa mun halicci ɗan adam daga tsantsan ruwan a wato ɗin tsantsan laka sun maja'alna hunu dufatan fi ƙararin makin sai muka sanya shi ɗigon mani a cikin wata wato matabbata wacce take tabbatacciya shine mahaifar uwa sun makalakanan nudufata alaƙa wannan ɗigon mani sai allah ya mai da shi saran jini fakalakanan alaƙata mubga saran jinin sai aka mai da shi dunkulan tsoka wanda za ka iya lome ta haka ne ko? fakalakanal mubgata izama wannan naman kuma sai allah ya mai da shi kashi faka saunar izama lahma shi kashin sai allah ya martifafi da nama sun ma'an sha'anahu halkan akar sai muka tayar da shi gashi ya zama wata halitta daban fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allahu Allah kenan ahsanul khaliqina mafi kyawun masu halitta fatabaraka alherin sa ya yawaita ai takasara khairu shine tabaraka da haka sai Allah madaukaki ya gwada mana cewa ga abin da annabi wato ga abin da iblis ya ce ƙala ta'ala lahu sai Allah ya ce da shi fakhruj minha ka fita daga cikin aljanna wakila minas samawati aka ce ya fito daga sama fa innaka rajim kai abun korewa ne jefaffe wa inna alayka la'anati ila yawmiddin la'anar Allah tana kan wato shi iblisu har zuwa ranar sakamako qala rabbi fa anzirni ila yawmi ba'thun sai ce ya ubangiji ka saurara mun zuwa ranar da za a tayar da halitta ai annasa ai dalaba Allah ya mutu abadan ya nemi kada ya mutu har abada lannahu la ya mutu haka ne ko domin shi ba zai mutu ba la mauta ba'da al-ba'th ba mutuwa bayan an tayar inda an karba masa to kenan shi ba zai dandana mutuwa qala fa innaka min al-munzirin sai Allah ce eh lalle kana daga cikin wanda za a saurara musu amma ba yadda kace ila yawmi yub'athuna ba ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani yini na lokaci sananne waqtu nafqatal ula lokacin da za a yi busar kaho ta farko falamma ra'a iblisul muddata allati udiyaha li umrihi yayin da iblis ya ga tsawon lokacin da aka baiwa rayuwarsa zannaha ba'ida sai zaton tana da nisa fa'amanna min makarillah fa'amina min makarillah sai ya amintu daga kamun ubangiji shine Allah ya ce
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين mhm إلا عبادك منهم المخلصين eh قال فالحق والحق أقول la'amla anna لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين mhm قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين in huwa إن هو إلا ذكر للعالمين mhm ولتعلمن نبأه بعد حين sura ta kare karatun yau nan muka yi shi kenan Allah madaukake ce qala sai iblis ya ce fa bi izzatika ina rantsuwa da buwayarka ya ubangiji la uguyannahum yace wallahi sai na batar da ƴaƴan annabi adam ay la udhillannahum ajma'ina duk ƴaƴan an- annabi adam sai na bar da su illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayinka wanda ka tsarkake su Allah ka tsarkake mu wata illa mai ai allazina akhlastahum li ibadatika wanda ka tsarkake su ka zabe su dan bautata maka wa qura bil kasri mukhlisina kin ai al mu'minina al muttaqina mu'minai masu tsoron Allah allazina yattabi'una awamiraka wanda suke bin umarninka wayan ta hauna an nawahika suke halwa daga hane-hanenka fala astadiyu an ubuyiyahu wayannan ba da ikon halaka su wa inda zikir iblis hadhal kalam yayin da iblis ya ambaci wannan magana allazi dalla ala annahu anidun ko magana da ta nuna yana da taurin kai da ta da karan hanci ya asillaha an ilmin minhu yana saba wa Allah ne tare da ilimi ba wai jahili ba ne iblis kala sai ce falhaƙo ya ce kaga gaskiya walhaƙa ƙulu ita gaskiya nake faɗa bi rafail awwal wa nasu bisani falhaƙo walhaƙa ƙulu waƙwara bini bi nasu bihi mama falhaƙa walhaƙa ƙulu fa nasu bisani bilfi'ili ba da mu nasaba da aka wa alhaqa ta biyun nan akwai fi'ili a bayansa wa nasbul awwal qila bil fi'l al madhkur wa qila ala al masdar ay ahqqul haqqa shine masdari wa qila ala naz'i harfi al qasm wa suka ja harafi ne na rantsuwa aka cire shi wa raf'uhu ala annahu mubtada'un madhufun aka ma rufa cewa mubtada ne da aka shafe shi معذوف الخبر أي الحق مني كاجي waƙila alhaku ƙasami ko aka ce gaskiya ita ce rantsuwata wa jawabul ƙasami shi ne nan wata rana ana wa'azi shekarun da dama ya kai 29 a wani gari can gura wani yana wa'azi sai aka damar wannan ayar ƙalafal haƙƙo wal haƙƙa a ƙolo sai ya tiris ya ce to haka dai Allah ya ce ya ce haka ne ustaz kaga yayi wa kansa abu mai kyau bai fasa ba saboda bai gane ba a'a karatun ya koro amma nan din ya dubula shi da haka sai ce haka Allah ya ce in ya koma ya karatu ya zai dawo ya bayani ya ce la'amla an na jahannama minka wallahi sai na cika wutar jahannama da kai iblis bi zurriyatika da zuriyarka wa mimman tabi'aka da duk wanda ya bi iblis zai shiga wuta bi adami da'atil amri minhu ay bani adama nasa ajma'ina bakida tawkidin lidhamiri fi minka wa ma adifatun alayhi fi qawli wa man tabi'aka wa qila tawkidin lidhamirin minhu فقدر لعملا أن جهنم من الشياطين ومن تبعهم من جميع الناس توكاجي لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس ثم ختم السورة ينذكم سي الله يتكي سورة بما اشتمل على جميع دروسها بس أبن دي يتترو ندكا درس da take karantawa ce kul ka fada musu ka gaya wa mutanenka ya Muhammad ma as'alukum alaihi min ajrin annabi baya neman lada akan wa'azin da yake ai irshadi lakum fima yanfa'ukum ina shirye da ku abinda zai amfane ku bance ku ban ko kwandala ba min tauhidi na tauhidi wajen shamlakum ina hada kanunku ala nizamin wahidin a tsari guda bance a ban ko ko ba mithlu min ajarin ba lada kenan ja'ala alaikum ne al'ijabata da sababi wa ma'ana min almutakallifina ai ba aini ni bana daga cikin mai dora muku wannan ai mutakawwilina alqur'ana min tilka'i nafsi ba wai ina kirkiran qur'ani daga wajen son raina bane mu sauko da sauran lokaci ne ai ba za a sauka ba malawa ka gane ku la'ata sai daru alaikum bi mulki yace zan samu karfi akan ku da mulki in huwa illa dhikrun lil alamin wannan ba komai bane ai wannan alqur'ani wanda ya tattara akan abin da aka ambata illa dhikrun ai idatun wa'azi ne lil alamin ga talike baki da al ins wal jinn ai al uqala minhu dun al malaika li'annahum ma'sumuna mala'iku dama ba sa safo ba da su fala ya ta juna ila'iza su ba sa bukatar wa'azi wata goyifin ko tsorutarwa wale sali ƙuraishin aulil arabi fakat ƙura'ani ba na ƙuraishawa ne ko larabawa ba kawai alami na talikai baki da wale ta'alamunna na ba'ahu da sannu ya ku kafiran makka ko wajen kafiran da ba na makka ba za ku san labarinsa gaskiyar ƙura'ani ba da hinin bayan wani lokaci inda ma a galabakum ana ko uglibukum ana wa atba'i alai yayin da ni da mabiyana za mu rinjaye ku au inda ma ya galibu atba'i alaihi ko yayin da masu bin annabi za su yi galaba a kansa jami'al alam duk duniya bil qahri wal quwwa da rinjaye da karfi wa yatahakamuna ala nasi bi quwwatihi su hukunci akan mutane da ƙarfin alƙur'ani wa ilmin bi ma'ana harfin wallamu qablaha lamul qasami almuqaddaratu wallahi ko to wannan shine ƙarshen sura akan wannan zamu takaita gobe in Allah madaukaki ya kai mu zamu bude wato suratul zumari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
an masani bai zo ba ba suratun assalamu alaikum wa rahmatullah Wa'alaikum assalam.
kafin a je ga karanta tambayoyi da addu'o'i da ake nema daga akwai sanarwa kamar haka na farko ana sanar da 'yan uwa musulmai cewa idan allah ya kai mu gobe ana buƙatar duwar da yake da hali zuwa gyaran masallacin idi da ke can gra kuma ana so a je da wuri misalin karfe shida sannan kuma a je da kayan aiki kamar su manjagara da fartanya ko magirbi sa fatan kuma jama'a za su ba da haɗin kai wajen zuwa a yi wannan aiki na gyaran masallacin idi Na'am.
sannan kuma wannan malami ne ban kai wa masu karban kayan tallafin nan marayun nan wannan zan fita a gida yanzu wata bayar Allah ta bayar naira 500 ta ce a baiwa kwamitin marayu wannan ma naira 500 din wani ya matashi ne jiya ya bani ya ce a baiwa kwamitin marayu da niyyar mahaifinsa ya rasu da dadewa Allah ya gafarta masa sannan mahaifiyarsa kuma Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi ya kuma kara mata lafiya Allah ba ta lafiya biya mata bukatunta sai waɗan- wannan da aka kai wa teburin karban kayan marayu wata bayar Allah ta ba da naira arba'in wata bayar Allah ma ta ba da naira ɗari wata bayar Allah ta ba da naira ɗari shekarar ta tara da aure ba ta samu haihuwa ba Allah ya bata Allah ba ta aihuwa kuma Allah ya saka musu duka da alkhairi wannan ma wani bawan Allah ya ba da naira ɗari hudu a kwamitin marayu Allah ya saka da alkhairi wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a marayu tana neman addu'a Allah ya ba su miji na gari tare da sauran mata gaba ɗaya Allah ba su miji na gari wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya saka da alkhairi wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a marayu tana neman addu'a a kan bukatunta Allah ya sa- ba- biya mata bukatunta wani yaro ya ba da naira ɗari a kwamitin marayu a sa iyayensa a addu'a Allah ta karbi addu'arsa da manufarsa wata bayar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu Allah ya saka mata wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alkhairi wata bayar Allah ta ba da kayan yaro kala ɗaya da t-shirt tu a kwamitin marayu Allah ya saka mata da wata bayar Allah ta ba da naira hamsin wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu wata bayar Allah ta ba da naira ɗari uku wata bayar Allah ta ba da naira saba'in wata bayar Allah ta ba da ɗari biyu wata bayar Allah ta ba da ɗari biyu wa'yansu yara sun ba da naira ɗari biyu wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu wani bawan Allah ya ba da naira ɗari wata bayar Allah ta ba da ɗari biyu tana fama da ciwon daji Allah ya yi mata sannan wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyar dukkansu a kwamitin marayu duk Allah ya saka musu da alkhairi to yau ma an takaddar da yawa wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya da niyyar Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya kuma Allah shiryar masa da 'ya'yansa Allah ya shirya su wata bayar Allah ta ba da ɗan kunne guda ashirin a kwamitin marayu da niyyar Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya wata bayar Allah ta ba da naira talatin wata bayar Allah ta ba da naira hamsin tana neman miji na gari Allah ba ta miji na gari wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a malan naira ɗari biyu a kwamitin marayu naira ɗari a mai jan baki naira ɗari a mai karanta tambaya Allah ya yi mata matsalarta Allah ya yi mata wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu da kayan mata kala ɗaya a kwamitin marayu tana neman addu'a wata tso- yau- tana neman addu'a Na'am Allah ya biya mata bukatunta wata dattijuwa ta ba da fallon zani ɗaya a kwamitin marayu tana neman addu'a Allah ya biya mata bukatunta wata baiwar Allah ta ba da doguwar riga guda biyu da hijabi guda biyu a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu a marayu tana neman addu'a Allah ya biya mata bukatunta wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin da kaya kala uku da hijabai guda ɗaya a kwamitin marayu da niyyar Allah ya jikan iyayenta ya ba wa 'ya'yanta mazaje na gari Allah ya biya mata dukkan bukatunta Allah ya gafarta wa iyayenta wata baiwar Allah ta ba da jaka manya guda uku da ƙanana guda tara duk a baiwa marayu Allah ya saka mata da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu a marayu Allah ya saka mata wata baiwar Allah ta ba da garin tuwo leda biyu ta ce a baiwa kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri.
wata baiwar Allah har ila yau ta ba da takalma na mata kala biyu a marayu Allah ya saka mata wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari da hamsin wata baiwar Allah har ila yau ta ba da naira ɗari biyu da kayan kala ɗaya a marayu da niyyar Allah biya mata bukatunta da na 'ya'yanta Allah biya musu bukatun su.
wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar da kayan yara kala biyu a marayu Allah biya mata bukatunta Allah biya mata.
wata bayar Allah ta ba da naira ɗari tara a kwamitin marayu Allah ya saka da wani bawan Allah ya ba da naira hamsin a mahaif a naira hamsin a mahaifinsa da naira hamsin a madadin mahaifi- mahaifiyarsa duk abe kwamitin marayu yana fama da rashin lafiya Allah ya yi masa Allah ba shi lafiya.
wani ɗalibi ya ba da naira ɗari Allah ya sa ya ci jarrabawarsa Allah ba shi nasara.
wani saurayi ya ba da kaya kala ɗaya a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri.
wata bayar Allah ta ba da kayan maza kala biyu da naira hamsin da fallon zani guda biyu duk a baiwa marayu Allah ya saka da alheri.
wata bayar Allah ta ba da dogayen riguna kala biyu a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri.
wata bayar Allah ta ba da doguwar riga da hijabi a marayu Allah ya saka da alheri.
wani bawan Allah ya bada naira dubu uku da kaya kala biyu a marayu da niyyar Allah ya kare masa 'ya'yansa Allah ya direba kare ne kuma Allah ya biya masa bukatarsa Allah ya biya mata.
wata bayar Allah ta ba da kaya kala ɗaya da hijabi a marayu tana fama da ciwon kafa da baya Allah ya yi mata Allah ba ta lafiya.
wata bayar Allah har ila yau ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu wata bayar Allah ma ta ba da naira hamsin a kwamitin lura da sha'anin tafsir Allah ya saka mata da wata bayar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin 'yan agaji Allah ya saka da alheri.
wata bayar Allah ta ba da hijabi a kwamitin marayu Allah ya saka da wata bayar Allah ta ba da riguna guda biyu da hijabi guda ɗaya a marayu Allah ya saka da wata bayar Allah ta ba da naira ɗari a malan da niyyar Allah ya ba ta miji nagari kuma ahalin sunna Allah ba ta.
wata bayar Allah ta ba da naira arba'in a kwamitin marayu Allah ya yi wa ya- ya- ‘ya'yanta albarka Allah ya albarkace su.
wani bawan Allah ya ba da naira hamsin a kwamitin marayu wani ɗan kasuwa ya ba da taliya guda biyu da kilin zare biyu a kwamitin marayu da niyyar tashinsu da za a yi a kasuwanto to Allah ya tabbatar da alkhairi wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a mara la- wato da niyyar wai tashinsu da za a yi a kasuwa in alkhairi ne Allah ya tabbatar in kuma ba alkhairi ba ne Allah ya canja wannan tsari Na'am.
to to, wani bawan Allah wata baiwar Allah ta ba da dogayen riguna guda uku da siket ɗaya na yara da ɗan kunne guda fudu da kuma naira ɗari shida a marayu Allah ya saka.
wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari Allah ya kai ladan ga iyayenta ya kuma ba ta haddar alkur'ani Allah ya biya mata.
wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya ji kan iyayenta ya kuma ba wa 'ya'yanta miji na gari Allah ya biya wata bayar Allah ta ba da naira ɗari da naira Allah ya sauke ta lafiya mata. Allah ya raba wata bayar Allah ta ba da naira hamsin Allah ya ba wa mijinta lafiya kuma Allah ya shiryar da 'ya'yanta ga dubino kuma a baiwa malam Allah ya biya mata.
wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah ya saka.
wata bayar Allah ta ba da naira ɗari a marayu Allah ya saka. da- wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka.
wata da- bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a marayu da niyyar Allah ya ba ta lafiya Allah ba wata bayar Allah ta ba da naira ɗari da tamanin a marayu wata bayar Allah ma ta ba da naira hamsin kuma tana neman addu'a Allah ya yi mata damuwarta wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu kuma tana neman addu'a saurayinta zai iso bayan sallah Allah tabbatar da alkhairi Allah ya sa albarka.
wata bayar Allah ta ba da hijabai guda biyu wata bayar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu tana neman addu'a Allah ya biya mata.
wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari a marayu tana neman addu'a Allah ya wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu a marayu Allah ya yi mata jinyar da take fama da ita Allah ya ba ta lafiya.
ina kallon saboda lokaci gwanda mai jirgin wannan sai gobe Na'am.
yawwa akwai sanarwa kamar haka wayannan sai wanda basu ji nasu ba sai su yi hakuri sai gobe akwai makarantar markazul islam ta ce a sanar cewa ta fara sayar da fom na karatu a wannan makaranta a fangar- a bangaren nce arabic and english wannan ku bashi sai gobe sannan kudin fom din naira ɗari shi- naira dubu shida akwai maka- bangaren karamar sakandare J- JIS JIS 1 kudin fom naira dubu daya Na'am.
akwai bangaren babban sakandare SS SIS 1 naira dubu daya sai kuma primary naira 700 za a iya samun wato a- fom din a harabar makarantar a tsakanin karfe 9 na safe zuwa 12 rana da kuma karfe 2 zuwa karfe 5 a kowane lokaci a to a kowace rana na'am a harabar makarantar sannan malam akwai wani yawa saboda lokaci mutane su yi haƙuri sun rubuto takardu na neman taimako kuma mutum ya ce a karanta masa a duba girman Allah to wannan tun shekaran jiya aka kawo bari a karanta wannan wai malam lawan muhammad mai lodin ƙasa a tifa yana neman taimako sakamakon ƙasa da ta runzo masa ya samu karaya guda uku kuma za a yanke masa kafa ga buguwa a cikinsa da sauran raunuka yana fmc azare za a yi masa aiki akan kudi naira 450 amma yanzu an samu naira 55,260 don haka ake neman taimako ko da waɗanda za su taimaka masa sannan akwai irin waɗannan masu neman taimako da dama wadda saboda lokaci gaskiya yau din ba za a samu a karanta ba sai su yi haƙuri da masu neman registration da sauransu bari mu karanta wannan takarda wannan ita ce karo na biyu da aka rubuto a matsayin tambaya sai a yi addu'a mai wannan yana cewa malam ni dai da mutumin kirki ne kuma ga ibada amma daga baya na daina yin sallah sai dai na yi yau na ƙi gobe kai har daga baya ma daina yin sallar na yi kwata-kwata sai na tuba na dawo kuma na ƙara daina yin sallah na yi haka sau da dama kuma wallahi na san babu kyau malam yin hakan ga yawan zina da na dinga yi yanzu ma haka a wannan watan iya sau bakwai ne kawai na yi salloli guda biyar amma ku- wato amma kullun ina yin azumi wallahi malam abin kullun damuna yake shine nake neman yadda za a yi na tuba shin Allah zai yafe mun kuma batun salloli ya zan yi domin ban san iyaka yawan shekarun da na ɗauka ba na yi ba yanzu haka ni shekaru na 26 daga ƙarshe ina neman addu'o'in 'yan uwa musulmai da su taya na a addu'a domin Allah ya yafe mun da fatan malam zai koma gida lafiya Allah ya ƙara ilimi wannan sai ya zo a zauna da shi Gracias.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين